نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود بوديا sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake haɗa huskokinmu a wannan masallaci mai suna Bilal bin Abin Rabah ko? Aiwa Bilal bin Rabah kai a wannan makaranta ta al-ma'ahadul ali li'idadil muallimi wal muallimat ekol normal a wannan gari na maradi domin gabatar da daura wannan daura ta ɗalibai na makarantu na musulunci الدورة التعليمية لطلبة المدارس الإسلامية واندوانا شيني رانا تبيو كما متي تقرشي إن شاء الله توانا الدورة باين جيا mun yi wannan zama tsawon kusan awa uku zuwa uku da wani abu domin talƙini na waɗannan abiyatu da suka zo a cikin wannan manzuma mai albarka mai suna manzumatu talqinul aqidati lil atfal na sheikh yasir bin abdullah ibn duhai don haka a yau insha Allahu za mu yi bayani gwargwado game da abin da ya shahi wannan manzuma abin da ta ƙunsa wanda wannan manzuma ta bambanta da wasu abubuwa ko in ce wasu al'amurra daga ciki kalmominta na da sauƙi kalmomin da malamin ya yi amfani da su wajen tsara wannan manzuma kalmomi ne waɗanda suke masu sauƙi kuma waɗanda suke bayyane ba masu ƙangi ba sannan kuma masu sauƙi a wajen harda waɗanda kuma suka dace ƙaramin yaro da babba duka yana iya karatunsu sannan wannan manzuma ta kahu ne ko in ce ta dogara ne akan al'usul salasa التي يجب على الإنسان معرفتها معنى وصول وصول مجير توشي قداء أكواندا واجبين دكا متن يزمن تويا سرس شين أن يعرف العبد ربه وأن يعرف العبد دينه وأن يعرف العبد نبيه صلى الله عليه وسلم kowane bawa wajibi ne ya san ubangijinsa ya san addininsa ya san annabinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wannan manzuma ta kumshi wasu matsaloli na aƙida wanda ya kamata dukkan musulmi namiji ko mace ya zamanto yana da kudirin waɗannan matsaloli a cikin zuciyarsa sannan kuma yana ɗabbaka su a wajen mi a wajen aiki wannan a wajen ahal sunna wal jama'a cikin abin da ke kan gaba shine at-tauhid sha'anin tauhidi da kuma nau'o'insa guda uku to saboda haka insha Allah malam ya buɗa wannan manzuma tashi kamar yanda al'ada ne na malamai idan za su wallafa littafi ko za su rubuta za su fara yabo da godiya ga Allah sannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan bayani akan abin da littafi ya kusa da haka malam abaiti na farko yace alhamdulillahi azim shani bi kulli ni'matin huwa rabbani ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد الحمد لله يبو يا تبتك الله da sunayensa da siffofinsa da ni'imominsa da kyautatawarsa shi yasa suke cewa alhamdu a ammu min shukur alhamdu ya fi gamewa daga ashukur ashukur lokacin da Allah ya ma wata ni'ima ni'imar lahiya ce Allah ya ma sai kai amfani da wannan ni'imar ta lahiya da Allah ya maka wajen wajen bautawa Allah in kai haka kai ashukur Allah ya baka dukiya wannan dukiya da Allah ya baka ko ya baki ki amfani da wannan dukiyar wajen aikin Allah in mutum ya haka ya yi ashikuru ala hadihin ni'ima ya yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima da ya masa amma alhamdu wannan godiya ce wadda take gamamma a cikin dukkan ni'imar da Allah ya ma mutum da kuma cancantar ubangiji Allah subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi wannan godiyar to saboda haka suke cewa alhamdu a ammu min ashkur min jihati sabab ma'ana ta hanyar ta bangaren abin nan dalili fa inna shukura la yakunu illa ala ni'am shi ashkur baya kasancewa sai akan wata ni'ima da Allah ya ma mutum idan Allah ya ma wata ni'ima kowace irin ni'ima ce kai godiya akan wannan ni'ima shine ake ce ma ashkur amma shi alhamdu fa innahu yakunu ala kamali sifatihi yana kasancewa ne akan cikar siffofin Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah subhanahu wa ta'ala azimu sha'ani, Allah ta'ale shi na da girma sunayensa kyawawa ne, sunayen Allah kyawawa ne, sannan sufofin Allah maɗaukaka ne, hikimar Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ta kai matuƙa ikonsa kuma abin zartarwa ne, Allah na zartar da abin da ya ga dama ne. don haka godiya ta tabbata ga Allah akan girman sha'aninsa shi yasa suratul isra'i Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yattakhidh wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu madha takbira kace godiya ta tabbata ga Allah wanda bai da da sannan bai da wani abokin tarayya a cikin gudanar da mulkinsa sannan kuma baya da wani majibinci sannan baya da wanda yake kaskantar da kansa gare sa don haka ka girmama Allah girmamawa da haka Allah subhanahu wata'ala kuma shine wanda ya reni dukkan halittu kowace halitta renon wace ce renon ubangiji ce in ka lokacin daga matakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a wani hadisi inna ahadakum يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون ماذا مدغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأمله وأجله وشقي أو سعيد إلى آخر هذا الحديث ماذا الله صلى الله عليه وسلم أكتشى قوة نيدة تشكينكو توشن شيء ana haɗa halittarsa ne a cikin cikin ma'aifiyarsa a cikin cikin ma'aifiyarsa mataki na farko zai kashe zai kasancewa dugon maniyyi a ma'aifa ya zauna tsawon kwana arba'in mataki na biyu daga dugon mani sai kuma dugon jini yana nan dugon jininsa a cikin ma'aifa kwana arba'in daga wannan mataki zai tashi ya koma tsoka wasu malamai suka ce kamar tsokar da mutum yake iya taunawa daga wannan matakin kuma ma'ana sai a haɗa halittarsa bayan an gaba halittarsa a busa masa rai mala'ikan da aka wakilta ma kula da ma'aushin ne a lokacin shi kuma ma'ana sai ya rubuta abin da Allah ya umarce shi ya rubuta aikinsa da kuma ajalinsa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ina wata an fahimta wannan kenan to saboda haka ubangiji Allah subhanahu wataala shine wanda ya rena dukkan halittunsa da ni'imominsa waɗanda suke bayyane da waɗanda suke ɓoye waɗanda ba iya lissa la tu'addu wa la tuhsa ba iya lissaye su ba iya kidaye su saboda haka godiya ta tabbata ga Allah akan ni'imominsa alhamdulillahi rabbil alamin to shi ta mana ya buɗa da da wannan wannan aziyati da wannan godiya alhamdulillahi azim shani بكل نعمة هو رباني sannan sai malam ya biyo ya biyanto da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa salatu wa salam min Allah ma'ana salati da aminci daga Allah idan an ce as-salam ya ke ne da salatin Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke ma manzan Allah salati haka Allah yake ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati ko kuma ake nihi da wassalatu wassalamu ala rasulillah da fa da yanci daga mureki aha me ake nihi da as-salaa nan wassalatu wassalamu ala rasulillah as-salatu aha Allah ke ma manzo kamar an ce mana salatin Allah zuwa ga manzon Allah me ake nihi da shi tsira da aminci to shi ga malamai suke ce as-salatu ala rasulihi sallallahu alaihi wa sallama shine sana'uhu fil mala'il a'la shine Allah ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wajen alhalitun da suke sama yabo da Allah yake mu manzansa ya daga darajarsa akan halittun da suke sama shine salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wassalam shi kuma wannan shine taslimuhu min al-afat shine Allah ya amintar da shi da dukkan abubuwan da suke abin nan musibu ne da kuma abubuwan da suke na halaka ne da dukkan abubuwan da zai zamantowa matsala ne a rayuwa to Allah subhanahu wa ta'ala zai amintar da manzansa sallallahu alaihi wasallama dukkan abin da yake alkhairi kuma zai sada shi da shi dukkan abin da yake sharri ne kuma zai tunkure masa shi wannan shine ma'anan wassalatu wassalam min Allah wan nabi nan da yace annabi yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da yace ala nabiy al-hashimi ahmad ga annabi wanda yake bahashimi ko kabilan abin daga cikin kakannin shi akwai wa hashim ahmada wanda ake ce ma ahmad na daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ahmadu ko annabi isa alaihi salatu wa salam yana ce a cikin alqur'ani Allah ta'ala yake cewa in qala isa ibn maryama ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه ماذا احمد na daga cikin sunayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Ahmad wanda ya zo a cikin littattafan da suka gabaci alqur'ani irin su at-taura irin su injila to saboda haka mala yace ya zo da shi nan ahmada ma'ana annabi wanda yake bahashi ne sannan ahmada wanda ake ce ma Ahmad na daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ahmad sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shine cikamakon annabawa kuma shugaban manzanni gaba daya sannan ahmad muka ce yana daga cikin sunayensa ne kamar yadda muka karanta wannan aya saboda haka malam ya fara wannan maganan tashi da ta zo a cikin wannan manzuma da godiya ga Allah da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana daga cikin ladubban da ake bi wajen rubuta littafi rubutu na zube da kuma rubutu wanda yake nan na waƙe akan fara da ne godiya ga Allah sannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga cikin ladabi na rubutu na zube ko kuma na waƙe malaika fa hadhihi manzumatun mufida wannan manzuma ce mai amfani ko kuma mai amfanarwa liyun sha'al atfalu bil aqida dan yara ƙanana su tashi mataki bayan mataki da mi da aqida tun yaro yana karami ya sha aqida yana girma yana girma da aqida hayya balaga da tatacciyar aqida saboda haka yace liyun sha'al atfalu bil aqida kamar yadda kuka sani cewa yara ƙanana amana ne ga ma'aifa da aka wajibi ne akan su tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci yaro ya zamanto ya samu aqida tun yana karami tun tashin sa wannan wajibi ne saboda haka mala yace kai yahfazul uluma hala sighar dan su haddace ilmuka ilimi mai tsada shine ilimin aqida sai su haddace shi tunda ta hanyar menene abin wannan waƙe ne sai su haddace ilmuka masu yawa halar sigari a lokacin da suna ɗan ƙanana saboda in karatu ya rubuto na waƙe za ga yara nan da nasu yin mana sun ɗauke shi sai mutum ya tara ilmuka tun yana ɗan ƙarami fa innahu kan nakshi fawqa al-hajari haddace abu a lokacin da ana da ƙananan shekaru kamar ka zo ka yi zane ne akan akan akan dutse yadda ka san in aka yi zane akan dutse to wannan zanen zai tabbata bai gogewa to haka haddada mutum ya yana tsarami haka haddada mutum ya yana tsarami to saboda haka daga cikin fa'idodin wannan waƙen da malam ya tsara hafizul ilmi min ad-diya'i wat tahrif tsara ilmi daga tozarta da kuma mi karkacewa saboda mi akwai wasu jama'an da suke da gurbatacciyar aƙida in mutum baya da aƙida ta sunna to sai ya tozartar da mi ƙarshe sai su tozartar da shi su kawar da shi daga aƙida ta gaskiya zuwa aƙida da ba ta ƙwarai ba kenan abin da ake ni da aƙida a nan al'aƙidatu sahiha wani al'aƙidatu sahiha shi ne abin da yake wajibi mutum ya kudurta shi a cikin sha'anin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ma ya ji bu itiqaduhu fillahi azza wa jalla abin da yake wajibi ne mutum ya kudurta shi game da Allah shi ne ake ce ma al'aƙida sahiha ka san waye ubangijinka menene ya cancanta ga Allah menene ya tabbata ga Allah menene abin da yake korare ga Allah wannan shine abin da ake son mutum ya kudurta shi a zuciyarsa wannan shine ne aqida ingantacciya wasairu umulil ghaibi da kuma sauran al'amuran da suke na boye wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kun ga nan malam da yake al-atfal yana nufin alladhina lam yablughu huluma waɗanda ba su kai mahalki ba ma'ana waɗanda ba su balaga ba amma abinda ake nufi manhum atfalu fil ilmi waɗanda suke ƙanana yara a cikin ilmi shi yasa aljamzori a cikin sharhi sufatul atfal yake cewa abinda ake nufi da al-atfal misli fi hada fanni ma'ana ƙananan yara kamata misali na a cikin wannan fanni to mala ya ce don su tashi su rika hawa darajatan darajatan mataki bayan mataki daraja bayan daraja kaɗan-kaɗan domin ne game da abin da ya sha'i ilimi da aƙida kuma wanda ita ce tsariƙatun rabbaniyin malaman tarbiyya wanda ita ce hanyarsu hanyar malaman tarbiyya shine sukan fara da abin da yake shine tushe asas shine farkon abin da za a fara ginawa wa wanda ake karantarwa ya zama to ya samu tu- tushe ya samu fandason to shine ake farawa da shi kahin kahin abin da yake reshe ne wanda yake ba tushe ba to shi yasa a nan suke cewa tsariƙatul rubbaniyin allati in tadaha Allahu fi ta'allum wa ta'lim wa amara biha hanyar malaman tarbiyya wacce Allah ya yaba wannan hanyar tasu a wajen karantarwa da wajen kuma neman ilimi kuma Allah ya umarni da wannan hanya shine Allah ta'ala ke cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ma'ana kun zama su malaman tarbiyya saboda abin da kuke karantarwa na littafi da kuma abin da kuke karantawa shi yasa imamu sa'adi Allah ya masa rahama yake cewa ai ma'anar wannan aya walakin ya'muruhum bi an yakunu rabbaniyyin yana umurta su su zamanto malamai masu tarbiyya ai ulama hukama ulama muallimina linnas ومربيهم بصغار العلم قبل كباره عاملين بذلك su zamanto malamai waɗanda suke masu ilimi sannan kuma masu hikima sannan kuma masu dauriya da haƙuri sannan masu karantar da mutane sannan masu ba da tarbiyya su ba mutane tarbiyya da ƙananan ilimi kafin manyan ilimi kenan abin da yake tushe shine ya kamata a karantar da mutane sannan abin da yake reshe ya biyo baya to shi yasa malam ya zo da wannan baitin ya ce saboda ni abinda at-ta'limu fi sigari kan nafsi fil hajr karantarwa a lokacin da mutum yake dan karami a karantar da shi abu ya rike shi ga kwakwalwarsa to kaman zane ne akan dutse yadda ka san zane na yi akan dutse yana da wuyar gogewa to haka abinda aka karantar da mutum yana dan karami to shi yasa kenan a karantar da shi abin da yake asas tushe shi ne aƙida in yaro ya samu aƙida to yana ɗan ƙarami to wannan aƙida ta kahu yadda ka sai in ka zane a kan dutse bai gogewa to haka wannan aƙida yaro na zai zacewa da ita to saboda haka malam ya zo da to shugabanni sun iso da na sai mu tsaye da nan dan ba su bayani sannan mu ci gaba saboda akwai tarurruka da akwai gaban su insha Allah ana min kwanan Thank you. shi da wani ko ga shi nan ko Aha, luttan ne.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Na, kamar yadda muna cikin bayani akan baiti na hudu kan yi hafazul uluma halar sigari fa'innahu kan naqshi fauƙ alhajari. Malamai ke cewa misalin ilimi a cikin zuciya, yani misalul ilmi fil qalbi kanurus sabah ko kanurul misbah. Misalin ilimi a cikin zuciya kamar dai haske ne na hitila a duk lokacin da ya zamanto bulo ake cewa ko abin nan glass na hitila in ya zamanto babu dauda tare da shi sai kaga wannan hitila ta ba da haske sosai ko amma in tana da dauda ko kuma tana da wani kura a ciki sai kaga babu haske mai kyau to haka idan ya zamanto mutum ya haddace abu yana karami to za ka ga abin ya tabbata kuma zai amfana kamar yadda hitila idan madibinta na da haske bai da ƙura take haskakawa ko'ina to saboda haka malam ya ci gaba da cewa arjula halqabula bainan nasi ko takunu fi tauhidi kal asasi ina fatan wannan manzuma ta zamanto karbabbiya tsakanin mutane ina nema ga Allah fata ga Allah in an ce arraja shine malamai suke ce ma ta'alluqul qalbi bi husul shay'in mahbub ila an-nafsi ratayewar zuciya game da samuwar samuwar wani abin da take so zuwa ga wannan ran wannan yana daga cikin ibada wadda aka ce ma ibadatun qalbiyatun ibada wadda take ta zuciya wadda wajibi ne wannan ibada a juya ta zuwa ga Allah shi kadai ba a fatan samuwar wani abu ga zuciya ga wani bawa face Allah subhanahu wata'ala da aka suke cewa kenan bambanci tsakanin arraja da attamanni shi arraja yana kasancewa ne tare da zuba ƙoƙari da kyakkyawan dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma tamanni yana iya kasancewa tare da kasala da kuma barin yin aiki ma kenan ina guri da kuma ina fata ba shi yasa Allah yake cewa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan kaga aka ce falyamal kenan falyashtahid duk mai fatan haduwa da ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala to yayi aiki sai aka ce kuma amalan aiki ko na gaske sannan kuma salihan nagari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya hada wani a cikin bautar ubangiji insha Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan duka abu ne wanda yana bukatar yana bukatar kokari da jajircewa wannan bangaren abin da ya shahi ne ya shahi arzaja sannan Allah ta'ala yake cewa innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim waɗanda suka yi imani sannan suka yi hijira sannan kuma suka yi jihadi a cikin hanyar Allah su ne suke fatar ne rahamar Allah kuma Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah yace fa ja'ala ha'ula'i ahla ar-raja lal battalin wal fasiqin sai Allah ya sanya wadanga suwa alladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah sai Allah ya sanya su ne waɗanda suka ce su ne ma'abuta fata zuwa ga Allah ba waɗanda suke ba fasikai ko kuma kawai masu zaman banza waɗanda ba su abin da suke yi ba idan ma'anar wannan maganar ta malam ina guri ina fata Allah ya karɓi wannan aiki da ne na tsara wannan manzuma ya sanya wannan tsarin da ne na wannan manzuma ya samu karɓuwa a tsakanin mutane don su amfana da shi ko ya ce saboda na sanya shi ne ya zamanto asas ya zamanto tushe na na tauhidi shi yasa ya ce ta kunu fit tauhidi kal asasi wannan manzuma ta zamanto kaman tushe ma'ana fandason akan sha'anin abin da ya shahi tauhidi ga wanda ya karance shi wannan kenan saboda an ce al'asar su ne kaman tushen abu abin da ake gina wani sa kansa shine fandason muke ce masa ko da turanci sai ma da yake fa masdarul aqidatu sahiha al-ayu war rasul khuz nasiha فمصدر العقيدة الصحيحة inda ake ciro aƙida ingantacciya tushen inda aƙida ingantacciya ake ciro ta shine al'ayu ayoyin alƙur'ani ma'ana alƙur'ani kenan war rasul da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aƙida ingantacciya ita ce aƙidar da aka samo tushenta daga alƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai mala ya ce khuz nasiha dan haka ka karbi wannan nasiha in kana son aqida ka ta zamanto aqida ta tacciya ingantacciya kenan ta zamanto aqida ce wadda tushen ta masdarin ta shine alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba magana wani ba mutum kawai zo ya zauna wani na karanta mishi abin nan tatsiniya ko yana karanta mishi shahwa abin nan shunu labari ka ji ana karanta ma mutane wasu abubuwan da sai ka yi ta mamaki wai ina hankalin mutane yake ya tafi har a iya gaya ma mutum wannan abun kuma hankalin shi ya ɗauke shi saboda haka kenan wannan shi ne sannan kuma su ayoyin alkur'ani da kuma sunnar manza Allah hadisan manza Allah sallallahu alaihi wa sallama kakkai musu fahimta irin taka ya zamanto ƙarƙashin bi fihmi ashabil qurunil ula man hada an aqwalihim makhzula ma'ana bi fihmi ashabil qurunil ula a ƙarƙashin fahimtar fahimtar ma'ana ma'abuta ƙarnin farko sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama man hada an aqwalihim duk wanda ya karkace daga maganganu ko kuma fahimtar sahabbai salafus salih to ya zamanto makhzula abin yarbarwa ma'ana ya kasanta ya zamanto yarbabbe saboda haka kenan dole ne ya zamanto aqidarka ta wannan hanya ne ka samu ka samo ta ma'ana ka tato ta a lokacin nan za ta amfane ka duniyarka da kuma lahirarka kalmar al'aqida ko lafazin al'aqida su ne malamai suke cewa yutlaqu ala kulli ma yu'taqad duk abin da ake kudurtawa ana ce mishi aqida wa in kana haqqan fa hiya aqidatun sayyi'ah in abin da aka kudurta gaskiya ne to sai a ce mai aƙida ingantacciya in kuma abin da mutum ya kudurta ba gaskiya bane sai a ce aqidatun baqilatun ko fasidatun aqida ce wanda take batacciya wannan shine abin da ya kamata mu fahimta saboda haka kenan kun ga na farkon da an kayyade shi da wata sifa aka ce al-aqidatul islamiyya talqinu yani manzumatu talqinul aqida al-islamiyya sai aka kayyade ce na akida wacce ingantacciya ko a ce al'aqidatul islamiyya ko aqidatu ahli sunnati wal jama'a ko kuma al'aqidatu sahiha kamar yadda malam mai wannan manzuma ya sanya alama game da wannan saboda a san da cewa wannan aqida ce wadda malai kokarin nazzama ta ya zamanto bata wuta a cikin fahimtar salafus salih ba wayanda suke magabata da yake kuzu nasiha nasiha tana da ma'ana guda biyu a shari'a da aka ce an nasiha laha ma'ana yani fishar tana da ma'anoni guda biyu a cikin shari'a wa zai gaya mana waɗannan ma'anonin an nasiha laha ma'ana yani fishar ma'ana biyu gare ta a shari'a ها فمجمع التعذير و أها التعذير والبشارة تشير سكتي كان هذا معنى عام سنكما أقول معنى خاص العام والخاص النصيحة لها معنيان في الشرع العام والخاص العام معناه الذكر عام شنمي قيام العبد بما لغيره من الحق bawa ya tsayu da abin da yake ga wani shi domin wani shi na gaskiya wannan shine ma'anar da manzo Allah yake cewa addinin nasiha idan kai a matsayinka na bawa ka tsayo bima li ghayrika min alhaqi ka tsaye da wani abin da yake don waninka wanda yake na gaskiya shi ne ma'ana addinin nasiha saboda addini gaba ɗayansa haƙoƙi ne akan bawa ga wani shi wannan ita ce ma'ana a sannan ma'ana khas iradatul khairi lil mansuhi lahu shine ya zamanto nihin alkhairi da wanda kake ma nasiha wannan ita ake ce ma nasiha khas wanda kake ma nasiha ya zamanto alkhairi kake nihi da shi wataƙila ta ga yayi wani abin da ba alkhairi bane ka zo kai masa nasiha dan ya gyara ya zama alkhairi gare shi wannan shi a ce mata nasiha khassa amma nasiha amma shine duk abin da yake haƙƙi ne ga wani ka to kaɗai da wannan haƙƙin wannan shine ma'anar hadisin da ya zo ce addinin nasiha ina wata an fahimta kenan ka tsayo da duk abin da yake na waninka ne da gaskiya duk haƙƙin da yake haƙƙin wani ne to ka tsaya da wannan haƙƙi da gaskiya wannan shine addinin an-nasiha da haka kuma yana daga cikin nasiha ga musulmi tunda ya zo a cikin hadisin yace addinin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi eh wa li a'immati al-muslimin sannan nasiha ga musulmi shine ne ya ke ne da nasiha ga musulmi a yi musu wa'azi a yawa irshaduhum ila al-aqidati sahiha wa bayanu anna masdaraha huwa kitabullah a nuna ma mutane cewa aqida ingantacciya kamar yanzu ai yanzu muna karatu ne akan mai aqida ingantacciya kenan nuna mu mutane aqida ingantacciya da yi musu bayanin tushe ita wannan aqida shine alqur'ani da sunna sannan alqur'ani da sunnan nan ba wai akan fahimtar ka ba akan fahimtar salafus salih inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul qurun eh su wane ne ashabul qurun al-ula eh ashab muhammad sallallahu alaihi wasallam da wa da at-tabi'un wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ummati qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum yayyu al'umma sune al'ummar qarnina sune su sahabbansa sannan huwa yace thumma alladhina yalunhum suwa at-tabi'un thumma alladhina yalunhum hum tabi'u at-tabi'un ko wannan kenan an keɓe waɗanda ma'abuta wannan ƙarni na farko game da waɗanda suka zo bayansu da al'amuran da ba su kasance ba ga wasunsu kamar sahabbai an keɓance su game da tabi'ai da tabi'in tabi'i da saboda mi kasancewa sun sahabban nan suna kusa da mi lokacin manzanci saboda suna tare da manzan Allah suna ƙarni guda da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan kuma suna da daman sanin yaren wannan wahayi da ake saukarwa suna da iko akan tato hukuncin da wannan saboda suna tare da wa suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ba su fahimce shi za su kai tsaye za su tunkari manzon Allah sai fahimtar da su yanda abin yake suna gane hakikanin al'amura da kuma ba da lokacinsu da ilimi da yanda kuma suka dukufa suka shiga neman ilimi wannan duka taskiya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu da yaban da Allah ya musu da kuma fifita su da ya yi ya haɗa su da manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda suka yi zamani da shi wannan kenan to sai malam ya fara shiga mas'aloli na aqida yace wa awwalu su'ali amma rabbi wa huwa al-ilahu al-haqq duna raybi عرفته بالخلق والآيات قد استوى في أرشه بالذات معنى فرقم أبن ديك مسألة نأكيد ما في مهمنتي شين سن الله شين سأتي وأول السؤال أمر ربي فرقم تنبيا shine wane ne ubangiji na kuma wannan ita ce tambaya ta farko da za a yi ma mutum cikin kabari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ce alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah kabari shine farkon masauki daga masaukayyar lahira duk wanda ya tsira a cikin kabari abinda zai biyo baya mai sauki ne duk wanda kuma bai sami tsira a cikin kabari ba abinda zai biyo baya ya fi tsanani to shi yasa farkon mas'ala ta aqida mafi muhimmanci shine ma'rifatullahi wa tauhiduhu sanin Allah da kuma kadaita Allah wannan shine farkon abin da za a tambaye bawa a cikin kabarinsa wa awwalu su'ali amma rabbi farkon tambaya da za a yi mutum a cikin kabarinsa shine amma rabbi game da wanda yake ubangiji na za a tambaye kamar rabbuka waye ubangijinka ko wannan shine farko abin da za a tambaye mutum a cikin kabarinsa don haka abin da yake wajibi ga kowane bawa ya san ubangijinsa gaskiyar sanin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malaman tarbiyya suna farawa da abin da yake usul kafin alfuru abin da yake shine asali sannan reshi suna farawa da fandason kahin mai kahin gini da haka malam ya fara da wannan matsala wadda ita ce asalin usul sanin mai sanin ubangiji ya ke da arrabu a هو الخالق أها هو المعبود أها أه؟ هو أيوة أها أكون مولي أه؟ to saboda haka suke cewa arrabu shine zurrububiyyati wasiyadati ala khalqihi ajma'in wanda yake ma abuci rububiyya wanda ya kadaitu da wasu abubuwa shi daya kuma shine shugaba a halittunsa gaba daya shine arrabu da haka arrububiyya tana da usul guda uku rububiyya laha salasata usul ma hiya hadhihi al-usul thalatha للربوبية من أجاب فله الهدية أه؟ الربوبية لها ثلاثة أصول الأصول الثلاثة للربوبية ما هي أه؟ فعل الرب وأن هذا معنى معنى الرب ربوبية كده أهم أصول بك بقاتها أه؟ نعم الخلق و الرازق المدبر وماذا قسموا دي سوران غدا ايه قسموا بي سوران غدا الخالق الرازق المدبر أها أها الإحياء و الإماتة أها و الخلق والرزق والتدبير خير أه؟ الخالق أها الرازق أها الخلق الخالق الرازق المدبر أها أها فنقول كاي أها المأمور الخالق المتصرف إذا آه abin nan da suke ce ma al'usulun salasa ko kuma usulun rububiyya salasa awwalwa shine mai alkhalku halitta Allah shine mahalicci shi kadai ya kadaita da wannan da ba suna ce ma'anarta ake cewa tauhidul rububiyya shine mai fi'lur rabbi bi ikhtisar ko idan alkhalku wannan Allah kadai ne ke yi aha yanzu yana da kuɗi ina yin haruta kamuna ba ka jari babba shi ganin ka zama mai abin sannan a yasanuwa almulku almulku قل اللهم مالك الملك تبارك الذي بيده مالا الملك sannan asali shi ne التدبير هو الذي يدبر شؤون خلقه وإن سنة أكتما أصول الربوبية الثلاثة الخلق والملك والتدبير وطن أبوه ونأوه توشنسو Allah ne shi ne ke halitta shi ne adda cikakken mulki sannan shi ne mai gudanarwa a cikin bayunsa yadda ya ga dama wannan duka aikin wane ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi ne mahalicci shi kaɗai huwallahu alkhaliqu albari'u almusawwiru sannan mulki na Allah ne shine ya kaɗaita da mulki bai da tarayya da wani a cikin mulkinsa tabarakan labi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir sannan shine wanda ya kaɗaitu da at-tadbir ma'ana gudanar da al'amurra da kuma sarrafa rayuwa ta duniya yanda ya ga dama yanda yake so kuma gwargwada ma'ana ya dace masonsa da hikimarsa sannan kuma yana da ikon zartarwa yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun Allah shine mai wannan dan haka kenan kadaituwar Allah da rububiyya wannan yana tilasa yana lazimtar da kadaita shi da ibada idan ya zama Allah shine wanda ya kadaitu da halitta da mulki da gudanarwa kenan ya zama tilas a kaɗaita shi da mi ibada shi ne mi tauhidul uluhiyya ko kenan duk abinda mutum da zai na ibada shi ne ya yi matsala inda take tsakanin manzanni da mutanensu shi ne mi ifraduhu bil ibada kaɗaita Allah da bauta amma alkalku almulku duka sun sallama akan cewa Allah ne kaɗaitu da wannan amma kaɗaita Allah da bauta nan ne aka samu matsala sai suna bautan gumaka wasu suna bautan rana wasu suna bautan abin da ya kama da haka da haka infiraduhu ta'ala bil rububiyyati yastalzimu ifraduhu bil ibada kadaituwar ubangiji Allah ta'ala da rububiyya wannan yana lazimtar da kadaituwar sa da da bauta saboda kadaituwar ubangiji ma'anarsa shine tafarruduhu bil khalqi war rizqi wal mulki wat tadbir kenan wanda kuma ya kaɗaitu da waɗannan al'amurra shi ne ya cancanci a bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba wannan shi ake ce ma tauhidul ibada ana ce mashi tauhidul uluhiyya ko kuma tauhidul ilahiyya daga cikin dalilan da suke nuni akan wannan ya zo a cikin suratu maryam rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya Allah shi da Ubangijin mi sammai da ƙasa da halittun da a tsakanin sama da ƙasa ka bauta masa sannan kuma ka daure akan bautansa shin wai ka taɓa yin ma mai suna irin na Allah Allah shi kaɗai ya can- ya- ya kaɗaitu da suna Allahu sannan a suratu ah, baqara yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun ku bauta ma ubangijinku wanda ya halicce ku shi ya halicci waɗanda suka gabace ku in kuka bauta masa to tabbas za ku samu guzirin mai kariya daga azabarsa alladhi ja'ala lakum al-arda firashan shine shin huda muku ƙasa was samaa bina'an ya gina muku sama wa anzala minas samaa'i ma'an ya samkar da ruwa daga giragijai daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da tsiro sanadiyan saukar ruwa ƙasa dan ya zamanto abinci a gare ku dan haka fala taj'alu lillahi maza an dade kan ku sami shi kishiyoyi Allah bai da kishiyoyi shi kadai yana bin bauta wa antum ta'lamun alhali kun san kuma Allah ne ke gudanar da wannan abu ababen da muka zana shi kadai ko duka waɗannan ayoyin da waɗanda suka yi kama da su suna nuni akan tauhidul rububiyya kadaito da ubangiji da waɗannan ayyuka akan haƙƙinsa ma'ana a wajen kuma kadaita shi da ibada saboda wanda ya zamanto shine khaliqan raziqan malikan mudabbiran to fa hada huwa alladhi yastahiqu an yu'bada kenan shine ya cancanta abota masa wanda shine mahalicci mai arzutawa wanda yake wanda ya mallaki komi mai gudanar da komi da aka shine ya cancanta abota masa a kira sa sannan kuma a yi a yi fata gare shi sannan a ji tsoronsa a girmama shi a yi masa ta'a dukkan sauran abubuwan da suke na ibada na ibada ne a juya shi ma'ana ya zamanto Allah kaɗai ake ake masu wannan kuma shine ma'anar la ilaha illallah to muna magana akan ma'rifatullahi wanda wannan shine asali na farko kuma ita ce farkon tambayan da za a ma mutum cikin kabari sanin Allah ala nau'aini ne ma'rifatullahi nau'aini sanin Allah nau'i biyu ba zai ambata mana waɗannan nau'uka guda biyu na ma'arifatullah Eh? kalbihi wa ayati Mhm. na biyun wa ha? عبادته مهم. نعم معرفة الله نوعان نوعي نوعك شيني معرفة إقرار نوع بي شيني معرفة حب وتعظيم وإجلال معرفة إقرار معرفة حب وتعظيم وإجلال معرفة إقرار شين سني نتبتروا wannan dukkan mutane suna tarayya a cikin wannan sani mutanen kirki da waɗanda suke fajirai da muminai da kafirai duka su yi tarayya a wajen ma'arifatu iqrar dukkan su sun tabbatar da akwai Allah kowane mutum fajiri da wanda yake mutunan kirki da wanda ba na kwaran ba dukkan kowa ya yarda da akwai Allah khairin sha duka kowa ya yi ikirari akan wannan wannan shi ne aka ce ma'arifatu iqrar za ga mutum wani ma ko sallah bai ka'iri ne gashi amma ya san Allah yana tabbatar da akwai Allah yana wannan duka mutane suna tarayya a kan min a cikin wannan nau'i na biyu shi ne ma'arifatu hubbin wa ta'azimin wa ijlal sani na ƙauna son Allah da girmama Allah da kuma ɗaukaka shi kuma wannan shi ne sanin da wannan mai manzuma yake ne sannan kuma wannan shine hakikanin imani da Allah ya zamanto kana son Allah ka san girmansa ka san ɗaukakarsa wannan shine hakikanin imani da Allah saboda malamai suke cewa alhubbu wa ta'zim wal ijlal furu'un anil ma'rifa so da girmamawa da ɗaukakawa wannan rassa ne na sani wanda bai san ubangijinsa ba gaskiyar sanin Allah bai san Allah so wanda ya dace da Allah bai san Allah so wanda ya dace da shi ba zai girmama Allah ba girmama da Allah ya cancanta da ita ba zai kaddara ubangiji Allah ta'ala ba yanda ya cancanta a kaddara shi wannan shine sanda malam mai wannan manzuma yake magana a kansa sanin Allah subhanahu wa ta'ala sani na son Allah san da ya cancanci Ubangiji da Allah ya dace da Allah da girmama Allah girmama wadda Allah ya cancanta da ita da korewa Allah duk abinda yace na ƙasa ne bai cancanta ga Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ba فهو الإله الحق دون ريب الله شيني أبنجي نغسكيا وأنن باب كوكونتو باب شك أكن هكا sannan wannan ma'arifar ma'arifatu hubbin wa ta'zimin wa ijlal din yana da ƙohohi guda biyu masu haɗi ma hadanil baban ma'ana al-ma'rifatu al-matluba da ha baban wasi'an suna da ƙwarori guda biyu waɗanda suke masu yalwa wa zai ambata mana waɗannan ƙwarorin guda biyu na ma'arifatu ma'arifatu hubbin wa ta'azibin wa ishira na ba mai mara amsa? al alkalkul ahadi na a ta'adu fi ma'amara aiwa sai mai sai wa haƙiƙatu to ku riƙe da kyau al-ma'rifatul matluba laha baban wasi'an al-bab al-awwal shine at-ta'ammul wa at-tafakkur fi ayatihi al-masmu'a wa hiya ayat al-Qur'an at-ta'ammul wa at-tafakkur fi ayatihi al-masmu'a lura da tunani a cikin ayoyi na Ubangiji Allah ta'ala waɗanda ake shi waɗanda ake karantawa ana ji su ne ayoyin ƙur'ani mutum ya lura da su sannan kuma ya yi tunani a cikin waɗannan ayoyi ba shi ta Allah cikin suratul sad yake cewa ba farkon ta yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab wannan wani irin littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai cika da albarka li yadabbaru ayati dan su lura da ayoyinsa ayoyin alqur'ani akwai abin lura a cikin su yanda Allah ya tsara su in kana karatun qur'ani ka san dai ba maganar mutum ba ce akwai abin lura akwai abin wazatuwa ga masu hankali kenan wannan shine babu na farko wanda zai sa mutum ya san Allah so na ƙauna da girmamawa da ƙaddarawa shine ya lura da ayoyinsa ya yi tunani da ayoyin da ake karantawa na alƙur'ani mai girma ƙofa ta biyu kuma a ta'ammul wa tafakkuru fi ayatihi al-mashhuda wa hiya al-makhluqat التأمل والتفكر في آياته المشهودة وهي المخلوقات lura da tunani a cikin ayoyi na Ubangiji Allah ta'ala waɗanda ake gani su ne halittun da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce maza la ayatin li ulil albab a cikin halittar sammai da ƙasa da sabanin dare da ini ana cikin hanci ini dare ya zo ana cikin dare hanci ya zo wannan ayoyi ne ga masu hankali waɗanda su ne ayoyi guda ma'ana ƙofofi guda biyu na al-ma'arifatul matsaloba muka ce na farko shine ne at-ta'ammulu wa tafakkuru fi ma za ayati al-masmu'a wa hiya ma za ayatul qur'an نبي كما التأمل والتفكر في آياته المشهودة وهي المخلوقات سما قسا إتاشي دواسو كيكا كما دبها للتذكى من آيات الله المشهودة نرى cikin ayoyin Allah waɗanda aka shaida kuma ake halitta ma'ana ake gani wannan nau'in na biyu dalili ne akan gaskiyar nau'i na farko saboda al-makhluqat innan halittun da Allah ya shahidatun tusaddiqu al-ayat al-masmu'at wanda ana ganin su kenan suna gaskata ayoyin da ake karanta halittun da ake gani dalili ne akan gaskiyar halittun mu dalili ne akan waɗannan ayoyin da ake karantawa wayanda ake saurarawa wayanda suke fadakarwa akan kafa nuna dalili da ayoyi al-masmu'at الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق زمنون مسآيوي أسرري وإن دعك أهل التا دكاونا سما هل يبين جريس تشيوى للي ألا تسكياني أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أي قرآني تسكياني دعك malam ya yi nuni akan mas'ala mai girma daga cikin mas'aloli na imani da siffofin Allah shine mas'ala ta alistiwa ya ce a raftuhu bilkalbi wannan dumin bayanin shawar ayat su ne muka bayani a ran ƙadistawa min arshihi bizzati Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa da zatinsa daidaita wadda ta dace da zatinsa Allah yana saman al'arshinsa al'arshin Allah yana saman bakwai da haka kuma Allah yana akan al'arshi da haka Allah yana saman bayansa gaba ɗaya da zatinsa akwai waɗanda ba su yi imani da cewa ba suke masu cewa Allah na ko'ina Allahu fi kulli makani na ga wani bidiyo yana yawo na wani yake cewa wai zai kawo aya ɗari waɗanda suke nuna Allah baya sama wannan matsala ce wadda take daga cikin matsaloli wanda ahlus sunna wal jama'a suke akai na cewa Allah subhanahu wata'ala istawa bi zatihi ala arshihi ya daidaita da zatin shi akan al'arshinsa istiwa'an yaliqu bi jalalihi daidaituwa wanda ya dace da girmansa mun san ma'anan an ce al-istiwa in an ce mutum ya daidaita kowa ya san ma'anan me ake nihi da istiwa sannan mun yi imani da wannan a matsayin mu na ahlus sunna wal jama'a amma yaya Allah ya daidaita ba mu sani ba kuma ba mu tambaya zaune yake tsaye yake kishinkiɗe yake a kwance yake wannan ba mu tambaya akan wannan amma mun yi imani Allah ya daidaita akan al'ashinsa kawai amma ƙaƙare wannan ba wanda ya sani tambayan ma wai ƙaƙa Allah yake akan al'ashin shi wannan bid'a ne an tambaye abin nan imam malik akan ayar الرحمن على العرش استوى Allah ya daidaita akan al'arshinsa sai mai tambaya ya ce manza ya ce ma imam malik kai fastawa ya daidaita al'arshin shi yaya a tsaye yake ko a zaune imam malik ya ce masa alisiwa ma'alu daidaita wannan sanannen abu ne an ce mutum ya daidaita akan kaza kowa ya san da cewa abin ake nihi da daidaita والكيفية مجهول والكيف مجهول yadda ya daidaita kuma wannan an jahilce shi ba wanda ya sani wasu alu anhu bid'a kuma tambayan yaya ya daidaita wannan bid'a ne da aka sai ce ku fitar da shi dan bid'a ne ya sa aka fitar da shi saboda haka akwai ayoyi waɗanda suke nuni akan daidaituwar ubangiji Allah subhanahu wataala daidaituwa wadda ta dace da girmansa wannan raddi ne akan waɗanda suka riya cewa wai wannan majaz ne ana nihin ma'ana ƙaharuhu ko alistila dalili ne akan cewa ana nihin ba wai daidaituwa ake yi ba ana nihin misali Allah ya daidaito a kan al'arshinsa ma'ana ikonsa da ƙudurarsa da rinjayarsa ne ake nihi ba wai shi da kanshi ba sai suka ce wai Allah na ko'ina wannan gurɓatacciyar aƙida ce kuma wannan dalili ne ayan na nuna mana ar-rahman alal arshi tawa Allah ya ɗaukaka akan halittunsa dalilan suna da yawa da haka malam mai wannan manzuma ya ce fi arshihi ai akan al'arshi saboda fi tana zauwa da ma'anar ala kamar yadda ya zo a cikin aya da Allah ta'ala ce a'amintun man fi sama'i yani a'amintun man fi sama'i ko ala sama'i ma'anar fi anan ala kun amince ma wanda yake sama tunda an ce mutum na kan abu sai dai a ce ala ba dai a ce ciki ba ko Allah saman yana kan sama ba yani saman bakwai yake ba wai cikin saman yake ba da haka ma'ana fi anan ala kenan ko ta ɗauki ma'anar ala ko ta ɗauki ma'anar fi da haka fi tana zama da waɗannan ma'anonin ibn abdul aziz al-hanafi yake cewa wannan a wajen malaman tafsiri daga wajen ahalus sunna alama wajahain imma an takuna fi bi ma'ana ala ko fi ta kasance da ma'anar ala wa imma an yurada bis sama'il bis sama'i al-ulu ko ya zama to abinda ake ni da as-sama' din nan ana nihin daukaka la yakhtalifuna fi zalika ba sa sabani a cikin wannan wala yajuzu al-hamlu ala ghairi da haka kuma baya halitta a dauki wata ma'ana wadda ba wannan ba kenan a amintun man fi sama ko ya zamanto ala sama'i ko kuma ya zamanto bis sama al'ulu wanda ya daukaka kamar yadda yazo a cikin sharh tahawiyya a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye wata baiwa ta Muawiya bin al-Hakam as-Sulami yace yana son ya yanta ta yace masa a'a kai ya yanta ta ya jarraba ta ya ga mu'mina ce manzo Allah ya mata tambaye ce aina Allah ina Allah yake qalat fis sama tace Allah na sama manzo Allah ya ce man ana ni wane ne sai tace anta rasulullah kai manzon Allah ne a lokacin sai manzo Allah ya ce a tace ha fa innaha mu'mina ta yantar da ita ita mu'mina ce da haka al-siwa shine al-ulu wal irtifa'u fal arsh daukaka da kuma daguwa akan saman al-arshi wannan abin sananne a luga amma yaya ne Allah ya ɗaukaka wannan majhul ba a san shi ba kuma ba a tambaya game da wannan da haka sai mu ce Allah ya daidaita akan al'arshinsa ya ɗaukaka sama al'arshinsa irtifa'an yaliqu bi jalalihi wa azamatihi ma'ana ɗaukakuwa wanda ya dace da mi da girman Allah babu wani halitta da yake kama da Allah a cikin siffofinsa a cikin daidaituwa ko a cikin waninsa laisa ka mislihi shay'un wa huwa wa huwa samiul basir sannan Allah ta'ala na cewa fala tadribu lillahi amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamuna sannan wa lam yakul lahu kufuwan ahadun eh kufuwan ahad Allah bai da tamka Allah bai da kama Allah bai da misali وأمره العظيم بالتوحيد نهى عن الإشراك والتنديد babban abin da Allah ya yi umarni a kansa ya yi umarni da shi shine tauhidi sannan babban abin da ya hani shine naha an al-ishraki wa tandid ya hana hada shi da wani ko kuma sa masa kishiyoyi Allah shi kadai yana wannan shi da ake cewa a'azamu ma amara Allah bihi madha التوحيد أن كان كاشا تكون مقابل التوحيد أعظم ما أمر الله به شينمي التوحيد شين معنى وأمره العظيم بالتوحيد ما في قرما أبن الله يأمرني شين توحيد sannan kuma ya hana shirka da kuma kishiyoyi sa masa kishiyoyi ba a haɗa shi da wani saboda shi tauhidi shine dalilin shiga aljanna kuma shine mafi wajibin da ya zama duk abin da yake zama wajibi shine mafi zama tilas akan duk abin da yake dole ne mafi girma abin da Allah ya hana shine shirka saboda shirka shine dalilin shiga wuta ko kuma da haka shirka shine mafi munin abin da aka haramta mafi girman manya-manyan zunubai waɗanda suke masu laifi da haka shi tauhidin an ce a tauhidi shine ifradullahi ta'ala eh kada ta Allah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wannan shine tauhid ifradullah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi sannan shi tauhidin nan yanqasimu ila thalathati aqsam tauhidur rububiyya shine mi a fi'lu rabbi bima'na ifradullah bil khalqi wal rizqi wal mulki wat tadbir wat tadbir sannan tauhidul uluhiyya shine mai ifradun lahi bil ibada kuma shine ma'anar ne la ilaha illallah tauhidul asma'i was sifat ifradun lahi bi mada bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula min ghairi min ghairi ta'til ma'ana ba tare da kore ma Allah sifofi ba Allah yana da sifofin da yake ma'ana ya siffanta kansa da su kenan a tabbatar masa da wannan sufofin ka a yi ta'atilin su ma'ana a kore a ce a'a in aka ce Allah na da hannu kenan an tabbatar da sufar bayu ga Allah a'a Allah ne ya tabbatar da ya sufarta kanshi da hannu suffa wadda ta daira ma'ana hannaye waɗanda suka dace da zatinsa wala ta hare ko kuma juya ma'anar a ce to nan ba hannu ake nihi ba qudratuhu ma'ana qudrar Allah wannan duk kuskure ne tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk albarkoki sun yawaita ga wanda mulki yake a hannunsa fassara ka wuce amma tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk a bi qudratihi ha wannan wannan duka tawili ne wannan kawai wa min ghairi tamsilin ko ba tare da misalta Allah ba cewa a tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk albarkoki sun yawaita ga wanda mulki yake a hannunsa hannu kowa ya sa hannu masu yatsu kaza wa saka kana da hannun dama kana da hannun hagu to Allah shi duk hannayensa dama ne kuma wa ya gaya ma yatsu biyar gare kuma wa ya gaya ma hannayen Allah irin na na bayansa ka fassara ka wuce ba maganin misaltawa ko kuma a'a ga yanda suke da aka sha'anin tauhidi sha'ani ne mai girma da aka alqur'ani ya zo yana umarni da shi daga ciki ubudullah malakum min ilahin ghayruhu haka manzanni suka ce ma mutanen su gaba daya ina son mu kai rabi wannan kenan ko lokaci yayi ne a to khairu insha Allah wannan kenan saboda haka kenan tauhidi shine mafi girma abin da ya kamata a kula da shi shirka da Allah wannan mummuna abu da kuma Allah ya yi hani a kai saboda haka mala ya kawo a nan cewa na'a anil ishrak wa tandi shirka da Allah shine akbahu dhunub mafi munin zunubai mafi munin zunubai shine shirka da Allah kuma shine mafi girma Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka da shi bai tuba ba wanda ya mutu yana shirka da Allah zai dawoma a cikin wuta har abada saboda girman wannan laifin a cikin haƙƙin Allah mai girma inna inna shirka la zulmun azim Allah shine mai girma amma sai Allah ce inna shirka la zulmun azim da a nuna maka girman laifin ba karmi bane ba sannan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما Allah baya gafarta ma wanda ya mutu yana shirka da Allah bai tuba ba amma laifin da bai kai shirka ba Allah yana iya gafarta shi ga wanda ya so wanda ya shirka da Allah ya kirkiri babban laifi Abu Huraira ya rawaito hadisi hadisin da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ishtanibu sab'il mubiqat ku nisanci abu bakwai waɗanda suke halakarwa sahabai suka ce manzo Allah wa mahunna na farkon su sai shi a shirku billah shirka da Allah hada Allah da wani wanda suna daga cikin asaba'ul mubiqat wa sihir da sihiri wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq kasharai wanda Allah ya haramta baya halittawa a kashe rai in dai ba da haƙƙi da ya cancanta a kashe ta ba wa akulun riba da cin riba wa akulun malal yatim da cin dukiyar marayi wa tawalli wa mazahab da gudu ranar yaƙi ranar haɗuwa da abin nan makiya wa qatful muhsinatil mu'minatil ghafilat da yi ma mata kamammi mu'minai waɗanda suka rabkana game da dukkan abin da yake mummuna ne mutum ya musu tsagafi wannan suna daga cikin asaba'ul mubiqat kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa su daga cikin abubuwan da suke halakarwa ya kawo magana shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man laqiya Allah la yushrik bihi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya hadu da Allah bai taba hada Allah da wani abu ba zai shiga aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya haɗu da Allah yana mai shirka da Allah da wani abu zai shiga wuta wayannan dalilan na alkur'ani da sunna dukansu sai nuni akan haɗarin al'amarin shirka da girman musibar da a cikin shirka da haka shirka ba al'amari ne mai sauƙi ba shirka haɗarin shirka ya fi haɗarin kisa da zina da sata saboda shi hadarin shirka ya ratayu da Allah mai girma ne da kuma haƙƙin Allah a wajen kaɗaita shi da haka daidaita haƙƙin Allah da haƙƙin bawa wannan ba daidai ba ne ya zo a cikin sahihul bukhari hadisa abu huraira ya ce manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi tsaye a lokacin da aka saukar da wannan aya wa an zira ashira ta kal'akrabi manzo Allah ya tsaye ya ce ya ma'ashara ƙorai ko ya faɗi wata kalma da ya kamar haka ya ce ishtaru an fusa ku wallahi ku sai kawunanku da kanku la'ubu ne an ku min Allah shai'a ban wadatar muku komi daga Allah yace ya abbas ibn abdul muttalib ya kai abbas dan abdul muttalib la ugni anka min allah shay'a ban wadatar maka da komai daga Allah ya safiya ammata rasulillah ya ce safiya babbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki min allah shay'a ban wadatar miki da komai daga Allah wa ya fatima bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fatima yar muhammad salini min mali ma shiti duk abin da kike so ga dukiya ta ki tambaye ni amma haki sani la uguni anki min allah shi'a ban wadatar miki komai daga Allah in kika yi shirka da Allah kika je wajen Allah to ban iya tabar da ki da aka kasa sai manzon Allah ya kausasa musu a cikin wannan al'amari cewa zai yi iyayya da su akan shirka da Allah in ba don wannan kausasawar ba da manzan Allah ya yi musu akan su bar shirka da babu wani cutarwa da zai gudana ga manzan Allah da sahabbansa game da ƙurashawa da haka saboda haɗarin shirka mutanen kirki nagartattu sun kasance masu tsoron Allah ba sa gusewa suna ji kansu tsoron shirka ko kusanta game da shirka saboda sun san abin da shirka da Allah yake gadarwa na wulaƙantuwa da ƙasƙantuwa sannan kuma makoman mushrikai shine wuta ga imamul muwahhidin shine wa من هو إمام الموحدين النبي إبراهيم عليه السلام shi da kanshi ya kafa shirk yana ji ma kansa tsoron shirka yana ji ma ‘ya'yansa tsoron shirka da haka a cikin addu'ansa sai ya ce wa jinubini wa bane ya an na abu da al'asna Allah ka nisantar da ni ni da ‘ya'yana kada mu bauta mu gumaka kenan kada mu shirka da wa da Allah subhanahu wa ta'ala annabi yaqub da shi yana ji ma ƴaƴansa tsoron fadawa akan shirka bayansa sai ya tara su shine Allah ta'ala ke bada labari am kuntum shuhada idha hadara yaqub al-maut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون yace ma ‘ya'yansa a lokacin da mutuwa ta zo ma'ana lokacin da yake cikin halin maganin mutuwa ya tara ‘ya'yansa yace mata abu nuna min ba'adi bayan na mutuwa za ku bauta ma ko me za ku bauta ma don ya tabbatar da cewa suna akan tauhidi ko ko sun kauce wa hanya qalu sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida zamu bauta ma abin bautanka ibrahim yani abin bautanka wanda ma'aifanka suka bautawa annabi ibrahim da isma'ila da ishaqa abin bauta daya kuma mu masu miƙa wuya ne ga Allah don haka ya cancanta kuma ga shi annabi yaƙub ya ji tsoron abin da babansa ya ji tsoro annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kanshi yana jin tsoron shirka ya tsoratar da al'ummarsa game da fadawa ga shirka duk wata kafa wadda za ta sa mutane su auka akan shirka wata ƙoha wata hanya mai kai mutum zuwa shirka sai da manzo Allah ya toshe ta Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad wanda Imam Sheikh Albani ya inganta wannan hadisin daga Ma'aqil bin Yasa yace in talaqtu ma'a Abi Bakr as-Siddiq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni da Abubakar Siddiq mun tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah yace ya ababaka yace ya ababaka la shirku fikum akhfa min dabibin namli shirka a cikin ku tafi kwaran nan na tururuwa koyuwa sai abubakar ya ce masa wahal shirki illa min ja'al man ja'ala ma Allah ilahan akhar akwai abin da shirka da ya kai wanda ya sanya wani abin bauta tare da Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi bi yadihi ina ran ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa la shirku akhfa min dabimin namli shirka ta yi koyuwa a cikin al'ummata daga wannan ƙwaron na tururuwa ala adulluka ala shay'in ba zan nuna maka wani abu ba idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiru in ka faɗi wannan abin ƙaramin shirka da babba duka zai barka قال يتي قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأن أعلم وأستغفرك لما لا أعلم karanta wannan addu'a yawaita karanta wannan addu'a zai sanya komin karancin shirka karama da babba Allah zai tsare ka game da fadawa a ciki ka ce ya Allah ni ina neman tsari gare ka daga in haɗa ka da wani sannan ina a cikin abin da na sani sannan ina neman gafara ka abin da ban sani ba wannan a gurguje don a nuna mana irin haɗarin shirka ko shi yasa magabata sukan tambayi abin da yake sharri don su kare kansu da shi wani yake cewa araftu sharra la da sharri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khair yaqa fihi ina neman sanin abinda ash-sharri ba dan in yi sharri ba a'a dan in kare kaina daga sharri wanda bai san sharri ba daga alkhairi bai iya fayyace sharri da alkhairi ba to yana iya aukawa a cikin sharri bai sani ba ko shi yasa Huzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه يكي وكان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني yace mutane suna tambayar manzon Allah alkhairi ni kuma ina tambayar shi sharri yace dan tsoron kada sharrin nan ya riske ni in na san shi kenan zan kare kaina game da shi ko lokaci ko to in ina ganin nan ya kamata mu ce hutu na rabin lokaci in mun zo sai mu je a gurguje insha Allah da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh